بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke gabatar da fassarar ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba a manta ba a darussan da suka gabata mun faro bayani akan babin da yake bayani akan falalar tsoron Allah subhanahu wa ta'ala falalar yin kuka saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala inda mun kai ƙarshen babin sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara lokaci halinsa a yau insha Allah za mu ci gaba daga babin da yake gaban sana.
قال رحمه الله باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر
babin da yake bayani akan falalar gudun duniya da kuma kwaɗaitarwa akan karanta abubuwan duniya da kuma falalar talauci.
قال الله تعالى Allah yana cewa, إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت Allah maɗaukakin sarki yake cewa misalin rayuwar duniya kamar misalin ruwa ne da ya sauko daga sama, sai ya cakudu da tsirrai na ƙasa daga cikin abin da mutane suke ci da kuma dabbobi har lokacin da ƙasa ta cika ta batse ta ƙawatu. Na'am.
وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس
mutanen da suke cikinta suka yi zaton cewa suna da iko a kanta kawai sai al'amarinmu ya zo da daddare ko kuma da yini sai mu sanya ta ta zama busasshiya kamar ba ita ce jiya ta cika ta baƙi ba كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون kamar yadda muka yi wannan haka muke rarraba ayoyi amma ga mutanen da suke tunani su gane gaskiya وقال تعالى Allah yana cewa واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ka buga musu misali da rayuwar duniya saboda ita rayuwar duniya kamar ruwa ne wanda ya sauko daga sama sai ya cakudu da ah, tsirrai na ƙasa sannan kuma bayan tsirran sun amfana da wannan ruwan sai kuma kaga sun zama rididdigaggu ah, iska tana tashi da su وكان الله على كل شيء مقتدرا tabbas Allah ne iko ne akan komai المال والبنون زينة الحياة الدنيا dukiya da 'ya'ya ado ne na rayuwar duniya
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ayyukan alkhairi su ne suka fi a wajen ubangijinka kuma su ne mafifitan abin da ya kamata a dinga buwata
وقال تعالى Allah yana cewa واعلموا أن واعلموا أنما ال- وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد Allah maɗaukaki yana cewa ku sani cewa rayuwar duniya wasa ne da warki da ado da alfahari tsakaninku da kuma alfaharin yawan dukiya da yawan 'ya'ya.
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
Allah yake cewa ita rayuwar duniya kamar misalin girgije ne wanda ya sauko sai manoma suka yi mamakin tsirransa sannan kuma daga baya sai kaga tsiron ya bushe ya zama sai ka ga tsiron ya bushe ya zama kore sannan kuma sai ya radaddake
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور a lahira kuma akwai azaba mai tsanani da kuma gafara daga Allah da yardarsa ba wani abu bane rayuwar duniya illa wani ɗan jin daɗi na ruɗi
وقال تعالى Allah yana cewa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف an ƙawata wa mutane san sha'awa daga mata da 'ya'ya da kuma dukiya a tarawa wacce take daga azurfa da zinare da kuma ah, da doki wanda aka yi masa a alama sannan da ah, dabbobin ni'ima da kuma kayan noma
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب dukkan waɗannan abubuwan da aka lissafo wani ɗan jin daɗi ne na duniya Allah maɗaukakin sarki shine yake da kyakkyawan makoma وقال تعالى Allah yana cewa يا أيها الناس إن وعد الله حق ya ku mutane tabbas alkawarin Allah gaskiya ne فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada kuma mai ruɗi ya ruɗe ku
وقال تعالى ألهاكم التكاثر Allah yana cewa tara dukiya ya shagarar da ku حتى زرتم المقابر har kuka ziyarci makabartu كلا سوف تعلمون tabbas za ku sani ثم كلا سوف تعلمون kuma sannan tabbas za ku sani كلا لو تعلمون علم اليقين ina ma da a ce kun san ina ma da a ce kun san ilimi na yaƙini
وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب Allah maɗaukakin sarki yana cewa ba wani abu ba ne rayuwar duniya illa wargi da wasa.
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو Idan كانوا lahira يعلمون shi ne cikakkiyar rayuwa inda a ce sun sani.
والآيات في الباب كثيرة مشهورة
Akwai ayoyi da yawa a cikin wannan babun waɗanda suke shahararru.
وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر فننبه بطرف منها على ما سواه Amma hadisai kuwa ba za a iya kidaye su ba, amma dai za mu faɗi wasu daga ciki don a gane ragowar waɗanda ba mu ambata ba.
عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا أبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها an karɓo da zamur ɗan auf al'ansari yake cewa mazala tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya aika abu ubaida ɗan jarrah zuwa bahrain domin ya zo da jiziyarta فقدم, بما- فقدم بمال من البحرين sai ya zo da dukiya daga bahrain فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة sai mutanen madina suka ji labarin zuwansa
فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
sai suka yi ƙoƙari suka zo sallar asuba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai ya juya zai tafi sai suka sha gabansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi lokacin da ya gansu
ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين sai ya ce ba mamaki kun ji labarin abu ubaida ya zo da wani abu daga bahrain
فقالوا أجل يا رسول الله sai suka ce "Eh, haka ne ya manzan allah فقال أبشروا وأملوا ما يسركم sai annabi sallallahu alaihi ya ce ina muku bishara kuma ina muku fatan samun abin da zai faranta muku rai
فوالله ما الفقر أخشى عليكم wallahi ba talauci nake ji muku tsoro ba ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم amma ni ina tsoron a yalwata muku duniya ne kamar yadda aka yalwata wa waɗanda suka zo gabaninku فتنافسوها كما تنافسوها sai ku dinga rigegeniya zuwa gare ta kamar yadda waɗancan mutane suka dinga rige-rige
فتهلككم كما أهلكتهم sai ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka su متفق عليه bukhari da musulmi suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi ya ce جل رسو- جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zauna a kan mumbari mu ma muka zauna a gefen shi
فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ya ce abin da na fi ji muku tsoro bayana shine abin da za a buɗa muku na ƙawar duniya
متفق عليه bukhari da musulmi suka rawaito وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga shi abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa إن الدنيا حلوة خضرة tabbas duniya ah, wani guri ne mai zaƙi kuma kore
وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون kuma tabbas Allah maɗaukaki zai sanya ku halifofi a cikinta zai ga abin da za ku aikata فاتقوا الدنيا واتقوا النساء don haka ku ji tsoron duniya kuma ku ji tsoron mata
رواه مسلم musulmi ya rawaito
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga anas Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ya Allah ba wata rayuwa sai fa rayuwar lahira a cikakkiyar rayuwa in ba rayuwar lahira ba متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga shi anas Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله
ah, abubuwa guda uku suna bin mamaci iyalansa da dukiyarsa da aikinsa
فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله
biyu za su dawo ɗaya kuma sai ya zauna iyalansa da dukiyarsa za su dawo aikinsa sai ya zauna متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال
an karɓo daga shi anas Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة za a zo da wanda ya fi kowa ni'ima a duniya daga cikin 'yan wuta ranar alkiyama
فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط sai a juya shi juyawa a cikin wuta sai a ce ya kai dan adam shin ka taba ganin wani alkhairi shin wata ni'ima ta taba wuce ka
فيقول لا والله يا رب sai ya ce wallahi ban taba gani ba ya ubangiji na
ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصغب فيصبغ صبغة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط za a zo kuma da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya daga cikin 'yan aljanna sai a yi masa wani juyi a cikin aljanna sai a ce masa ya kai ɗan adam shin ka taɓa ganin wani abu mummuna har shin ka taɓa ganin wata wahala هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط sai ya ce ai wallahi ban taɓa tuna wata wahala da na taɓa shiga ko wani tsanani ba
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال an karɓo daga mustaurid ɗin shaddad Allah ya ƙara yarda a gare shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع yake cewa duniya idan aka kwatanta ta da girman lahira to kamar mutum ne ya saka hannunsa kamar mutum ne ya saka ɗan yatsansa a cikin kumfar kogi in ya duba zai ga ɗan abin da ya ɗosano ba shi da yawa
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه an karbo daga jabir Allah ya yarda da shi yana cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya taɓa wucewa ta kasuwa a lokacin mutane sun kewaye ta sun kewaye shi
فمر بجدي أفك ميت فتناوله فأخذ بأذ فأخذ بأذنه
sai ya wuce wani ɗan bunsuru wanda ya mutu wanda yake da ƙananan kunnuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe kunnensa
ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم sai ce waye yake fatan ya sayi wannan da dirhami ɗaya
فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به sai annabi sai sai suka ce ai ba ma fatan ko kyautarsa a bamu in mun an sa me zani da shi قال تحبون أنه لكم
sai ya sake cewa kuna so ya zama gare ku قالوا والله لو كان حيا كان عيبا أنه أفك suka ce ai ko a raye yake to gaskiya ba abin da zani da shi tunda yana da ƙananan kulluwa فكيف وهو ميت
balle kuma gashi ya mutu فقال والله فقال فوالله ما الدنيا أهون على الله من هذا عليكم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi duniya ta fi wulaƙantuwa a wajen Allah fiye da wulaƙantuwar wannan a wajen ku رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي ذر رضي الله عنه قال an karɓo daga abu zarrin Allah ya ƙara masa yarda yana cewa كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة na kasance ina tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a harra a madina فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر sai uhud ya fuskanto mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce min ya kai abu zar قلت لبيك يا رسول الله sai na ce ina amsawa ya manzan Allah قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لديني annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba na fatan ya zama na mallaki kamar zinaran da ta kai girman Uhud kuma in zauna har ta kai mun kwana uku sai dai ɗan abin da zan rage kawai saboda bashi إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه zan rabar da shi a tsakanin bayan Allah ta ko'ina ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu kuɗi a duniya su ne matalauta ranar alkiyama in dai ba wanda ya rarrabar da kuɗin ta ko'ina ba kuma ‘yan kaɗan ne
ثم قال لي مكانك sannan yake ce mun ka zauna a inda kake لا تبرح حتى آتيك kada ka bar nan gurin har sai na zo ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى
sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutsa cikin duhun dare har ya ɓace فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك sai na ji wani sauti mai ƙarfi sai na ji tsoro kada wani ne yake so ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai na yi nufin na je inda yake amma sai na tuna maganarsa da yake cewa kada ka bar gurin da kake har sai na dawo فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai yake ce masa ai na ji wani sauti na ji tsoronsa na yi niyan na bar gurin amma sai na tuna maganar ka da kake cewa kada na bar gurin har sai ka dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ji wannan sautin
قلت نعم sai na ce eh na ji قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة yace ai wannan jibrilu ne ya zo min yake ce min duk wanda ya mutu daga cikin al'ummarka bai yi shirka da Allah da komai ba to zai shiga aljanna
قلت وإن زنى وإن سرق na ce ko da ya yi zina ya yi sata قال وإن زنى وإن سرق ya ce eh ko da ya yi zina ya yi sata متفق عليه bukhari da musulmi suka rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa
لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرسله لدين annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce zan mallaki kwatankwacin dutsen uhudi na zinare to da na yi farin ciki in rabar da duk wannan dukiyar a cikin kwana uku ba zan ba komai ba sai dan abin da zan iya baransa saboda bashi
متفق عليه bari da musulmi suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ku dinga kallon na ƙasa da ku kada ku dinga kallon na sama da ku saboda wannan shine zai sa ba za ku raina ni'imar Allah a kanku ba متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية البخاري a riwayar Bukhari kuma إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه
a riwayar Bukhari idan ɗayan ku ya kallo zuwa ga wanda aka fifita shi a kansa a dukiya da kuma halitta to kamata ya yi ya bar kallon ya koma ya dinga kallon wanda yake ƙasa da shi
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة bawan dinare da bawan dirhami da bawan tufa dukkansu sun hallaka إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى idan an ba shi ya yarda in ba a ba shi kuma ya kiyanta رواه البخاري kwari ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa
لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء na ga mutum saba'in daga cikin ahalus suffa dukkansu babu wani wanda yake da mayafi cikakke sai dai ka ga wani yana da kwarjalle wani kuma yana da bargo قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين
sun ɗaure shi daga wuyansu wani za ka samu kwarjallen nasa ya kai rabin digadigai wani kuma ya kai zuwa idan sawu
فيجمعه بيده كراهية أن تبدو عورته sai kaga yana haɗa shi da hannunsa yana roƙo shi da hannunsa ba don wani abu illa saboda ka al'aurarsa ta bayyana رواه البخاري bukari ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال
an karɓo daga shi abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر duniya kurkukun mumini ce kuma aljanna kafiri رواه مسلم musulmi ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yana cewa أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya yi riko da kafaɗina sai yake ce min كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ka kasance a cikin duniya kamar kai ba ne ko kuma ɗan tafari.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول Ibn Umar Allah ya yarda da shi ya kasance yana cewa إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح idan ka yammatu to kada ka dinga fatan za ka kai safiya وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء idan kuma ka waye gari kada ka dinga fatan za ka kai yammaci وخذ من صحتك لمرضك kai amfani da lafiyarka kafin rashin lafiyarka ومن حياتك لموتك ka yi ƙoƙari kuma ka amfana da rayuwarka kafin mutuwarka ta zo
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال an karɓo daga abul abbas sahal bin sa'ad bin sa'idi Allah ya yarda da shi yana cewa جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya manzan Allah دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس ka nuna min wani aiki wanda idan na aikata shi mutane za su so ni kuma Allah zai so ni
فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس sai ya ce ka guji duniya Allah zai so ka ka guji abin da yake hannun mutane mutane za su so ka حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة hadisi ne ingantacce mai kyau wanda ibn maja ya rawaito na'am
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال an karɓo daga Nu'man dan Bashir Allah ya ƙara yarda a gare shi yana cewa ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا Umar Allah ya ƙara masa yarda ya ambata abinda mutane suka shagala da shi na harkokin duniya
فقال رق فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي وما يجد دقلا يملأ به بطنه yace na na ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yakan wuni yana jujjuyawa mana yana jujjuya cikinsa saboda bai samu ko da rababban dabino wanda zai cika cikinsa da shi ba رواه مسلم
musulmi ya rawaito
وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya mutu a ɗaki na babu wani abu wanda wani mai hanta zai iya ci in banda wani ɗan sha'ir da nake da shi da na ajiye a kan ɗaki na
فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني take cewa na ci gaba da cinsa har zuwa wani lokaci sai na auna shi sai ya ƙare متفق عليه
Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال An karɓo daga Amr bin al-Harith Allah ya yarda da shi yana cewa
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وفلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة
manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai ba ko dirhami ɗaya ko dinari ɗaya ko wani bawa ko wata baiwa ko wani abu ba a lokacin da ya rasu in banda in banda alfadararsa fara wacce yake hawanta da kuma mashinsa da kuma wata ƙasa wacce ya sanya ta ga ɗan tafarki a matsayin sadaka.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال An karɓo daga Khabbab ɗan Arak Allah ya yarda da shi yana cewa
هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى mun yi hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda neman yardar Allah فوقع أجرنا على الله
sai ladan mu ya fada a wajen Allah فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا daga cikin mu akwai wanda ya mutu bai samu komai ba daga cikin ladansa na duniya
منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه daga ciki akwai Musa ɗan Umar Allah ya yarda da shi قتل يوم أحد وترك نمرة
an kashe shi ranar Uhud ya bar wani bargo
فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه mun kasance idan muka rufe kansa sai kafafuwansa su bayyana وإذا غطينا رجليه بدا رأسه idan muka rufe kafafuwansa sai kansa ya bayyana فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر sai annabi sallallahu ya umarce mu mu rufe kansa kuma mu sanya iskiyar a kafafuwansa mu rufe su da shi
ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها daga cikin mu akwai wanda 'ya'yan itatuwansa suka nuna kuma har ma ya tsinka mana daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi akwai waɗanda ah, suna nan a duniya har duniya ta yalwatu gare su suka ji daɗin duniya wasu kuma sun mutu tun kafin duniyar ta zo mana sun mutu cikin talauci tare da cewa da su aka fafata wajen wasu ya'u'ukan ɗaukar kalmar Allah متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال an karɓo daga sa'al ɗan sa'ad as-sa'idi Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء inda a ce duniya tana daidai da fuffuken sauro a wajen Allah to da kafiri ko da kafiri bai sha ko da kofin ruwa ɗaya ba
رواه الترمذي وقال حديث صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai inganci
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa
ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما tabbas ita duniya la'antacciya ce abin da yake cikin ta ma la'ananne ne in banda ambatan Allah da kuma abin da yake da alaka da wannan da kuma malami da mai neman ilimi
رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma yake hadisi ne mai kyau
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا kada ku rinka riƙon gonaki da kuma zaunawa a manyan alkaryatu saboda hakan zai dinga sanya muku san duniya رواه الترمذي وقال حديث حسن turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan amur bin as allah ya yarda da shi yana cewa مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya wuce ta wajen mu a lokacin muna gyaran rufin gidanmu
فقال ما هذا sai ce me wannan فقلنا قد وهى فنحن نصلحه sai muka ce ai yayi rauni ne shine muke gyara shi
فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك
sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba na gani illa cewa al'amarin ya fi haka gaggawa رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito shi da sanadi mai inganci
وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال an karbo daga ka'ab dan iyab Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال kowace al'umma tana da fitina ni fitinar al'umma ta ita ce dukiya رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح tirmidhi ne ya rawaito kuma yace hadisi ne ingantacce وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Usman ɗan Affan Allah ya yarda da shi yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال ɗan adam bai da wani haƙƙi a duniya in banda abubuwa guda uku kawai بيت يسكنه gidan da yake zama وثوب يواري عورته da kuma tufan da yake suturce al'aurarsa وجلف الخبز والماء da kuma ɗan abin da zai saka wainarsa ko biredinsa da kuma ɗan abin da zai saka ruwan shi ma'ana duk wani abu da ɗan adam zai tara a duniya aikin banza ne saboda ba abin da zai amfana da shi daga cikin dukiyarsa face gidan da zai zauna sai kuma ɗan abincin da zai ci da kuma tufan da zai rufe al'aurarsa رواه الترمذي وقال حديث صحيح tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan insha Allahu ta'ala za mu tashi a darasi na gaba daga inda muka tsaya kafin wani lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh